أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأقدم العظيم السلام عليكم آه، من داكن كاتو من درس ما يجي صلى الله عليه وسلم آه، من يو ميكي زمانا أربعين دنا دبيا آه، يو sha biyu ga watan sha'abana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma wanda ya daidai da biyar ga watan march ko maris dubu biyu da ashirin da uku Ah, muna cikin littafin nan mai albarka wato tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya na sayyid muhammad ibn alawi al-maliki al-hasani rahimahullahu ta'ala Ah, muna wato daidai inda yake magana akan gazawa tu wasu rayahu sallallahu alaihi wasallama mun faɗi tarifin gazuwa da tarifin sariya a wajen malaman sira mun faɗi adadin yaƙoƙin da ya ji alaihi salatu wasalam muhimmai a ciki eh, wanda aka yi yaƙi su ne guda tara mun karanta badar a karatun mujiya mun karanta uhudu mun kai ƙarshe mun faɗi inda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo labari ya riske ci cewa Abu Sufyan ya nemi su sake dawowa saboda su karasa aikin da suka ka- fara yanzu sun kowa suka ce ba su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam billahi ai kawai ba su ci yaki ba to da annabi jilawar sallallahu alaihi wasallam sai ce a daura masa rauna na masu ciwon nan waɗanda suka ji ciwo guda saba'in nan su za a daura masa akan doki a koma da su shine yaƙin gazuwatul eh, zatul asad ana ji ko ah sorry gazotu hamra il asad gazotu hamra il asad wajen fadin Allah ta allazina eh, yana ta allazina sajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim sayyidina urwatu bin zubairi radiyallahu ta'ala anhu ardahu ya tambayi innasa Mumin Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Su wane ne allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asaba min qarh. Lillazina ahsanu min wattaqwa da su wane ne ya umma tace tace minhum abuka wa jadduk abuka Zubair wa jadduka Abubakar a cikinsu akwai babanka zubairu akwai kakanka abubakar cikin ta ce inna abaka wa jaddaka mimman allazi nastajabu lillahi wa rasulihi ba da masu suna ji wanda suka amsa kiran Allah da manzon sa bayan an musu rahu ba da masu abin karf in yamsa sun karhun bakar masal kauma karhun misla bayan musu rahu to shine fa wannan shine Tom Ryan Asad ɗin na washe garin Uhud aka haura aka tafi ana ganewa da Abu Sufyan da ji an ce ai annabi ya ce bai ma yadda ma waɗanda ba su je Uhudu su biyo shi ba duk wanda bai samu Uhudu ba ba a gayyatar Hamrawul Asad da haka sai hankalin sai ya tashi ya ce kai gara su koma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da basu koma ba da na da na mai da su darasi a duniya wanda kowa zai yi mamaki to sai aka dawo gida to shine odu kenan a takaicin takaitawa sai wannan an yi odu na shekara ta uku cikin watan shawwal ranar asabar 18 ga wata kamar yadda badar sha bakwai ga wata ranar juma'a kaga kamar washe garin badar ne a rana washe garin badar ne a wata washe garin badar a shekara sha bakwai ga wata juma'a ramadan sha takwas ga wata asabar shawwal so eh, sai gazatul muraisiya shi kuma gazutul muraisi eh, tare da akwai abubuwa da yawa udu wanda ya kamata mu ɗauka yana daga ciki abdullahi da muka faɗi a baya baban jabir manzala sallallahu alaihi wasallam ya dubi dan ya ce masa ba wanda Allah ya magana da shi kai tsaye wanda ba annabi ba sai babanka ya ga Jabir ya ce ya Rasulullah ya suka yi da baban nawa ya ce ce masa bawa na Abdullahi da wansa nasa Abdullahi ga ka ka zo yanzu me kake so in ma ya ce abin ji kamar da nuna sace kashe domin ka ya ce ina wannan ka ai wani wara'in ba zakon ilami ba su na ba koma sai ya ce to Allah in dai ba zan koma ba ko to ka sanar da dangina irin karramawa da jin daɗin da suke sai ga shi bai ke ciro sako daga lahira ba cewa iso man da shi munan duniya don makaranta sai ga aya ta sauko farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu mu lam yalhaqu bi wanda bamu suka rasu wajen min min khalfi ba sahabbai ba har alƙiyama da hadda Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun yastabshiru bi ni'matin da na kira ko wa fadlin da na kira saboda girman ni'imar wata irin ni'ima da ta wuce tunanin mai tunani wata falalan ta wuce tunanin mai tunani kuma wannan na nuna mene ba annan la la yaji ajar musa ajar mumini su ai mumini ne sai ce Allah ne su jabu lillahi wa rasul bari ma asaba mulka ana gane wannan ko to aka zo aka bisin aka dawo to wannan a takaice a shekara ta hudu kuma sai aka yi gazatul muraisiya Imam al-Bukhari ya gaya mana cikin aljami'u sahih gazwatul muraisi shine gazwatul musad banil musad da yaki ne ana ji kamar yadda ibn isaka ya kawo a magazi kamar yadda ibn sham ya kawo asira da sauransu musa bin uqba ya kawo shi ma a magazi dinsa ana ji cewa yaki ɗaya ne shi kuma yakin da ya jawo shi manzara sallallahu yana zaman sa a Madina sai labari shi ma kansa yana fa annabi yana fa samu wayi daga Allah amma da yake malami yana koya shugabannin gwamnati shugabannin jami'an tsaro yadda ake rike al'umma tunda su wahi ba za mu musu ba ba su da tsarkin da Allah zai musu wayi ya ga musu me zai faru da haka dole zai gina su kan reality kan abin da suke gani kurukuru ana gane wannan kuma yana so ya koya musu yadda ake shugabanta al'umma wajen kula da harkar tsaro da haka shi ma yana da hanyoyin da ke samun intelligence labarai na tsaro sallallahu alaihi wasallam ba wai wahayi ba labari ya zo masa da garuruwa saboda yana da masu zuwa leken asiri su je su kawo masa labari har makka yana tura don me saboda malami ne koyarwa yake nan malanta yake yi inda annabta zai wa mai sai taso wa inda matsayin san zai na gaske a hakikanin sa waye isa wai ce ba zai tinka wurin da annabi yake ba gara ka cigita inda Zara'ilu yake ka je ku yi fada ba tunda dai bai kai annabi da daraja ba amma ka goye su an dauki maka mu za a je a tinkara da gwa wa ana ana maganan kisa su inda sun san da su gane cewa ai mala'ika ya fi sauki akan tunkarar shi kwanaki amma me ya jawo abin da ya jawo shi ne wato yana yin wannan saboda koyarwa da wannan labari ya same shi sai ya shirya sojoji to shi kuma a ka'ida in ya samo intelligence military intelligence ana ji abin da shafi labarin sirri na soji to baya wai zama ya shirya a gida tashi zai ya je diran ma wurin inda suke shirin fita su kamar harin sai da su waye gari su samu ya riga su isowa wannan shine military strategy na manzon Allah kuma yau daular da tafi kowa karfi a duniya ba wanda ya kai ta daukan wannan military strategy ita ce America ba wanda ya kai ta amfani da wannan darasi na manzon Allah wallahi ba wanda ya kai ta wannan kuma za ta fi kowa karfi saboda shi panadol ko baban kai ke sai da in ka kisha to wallahi makiyin baban kai sha zai warke panadol ba ko baban ka ke hada shi a matsayin maganin ciwon kai kai kai taurin kai ka kisha sai makiyin baban na kai sha wallahi warke zai dan shi panadol ba ruwansa sunansa panadol bai ma san wanda ya sha shi ana ganewa don haka yau daular da tafi karfi a duniya ba ta jira tana kuma ita tafi kowa wato intelligence network a duniya daular da tafi karfi a duniya yau tana da central intelligence agency yayi kowa ya sani na kowace kasa ba sai da a kira sunan kasan a faɗi IA misali Najeriya na- muna da NIA Nigerian Intelligence Agency to kowace ƙasa an faɗi farkon sunan ƙasar sai a ce Intelligence Agency amma su ba su ta wai American Intelligence Agency ko US no Central Intelligence Agency CIA to ba wanda yake annabi shabaka network shine shabaka ana ji shabaka na leƙen asiri yadda kuma labarai ke zuwa masa akwai lokacin da wahayin ke gaya masa akwai lokacin da kuma labaran ya su ya tura a ji abinci ko labari a kawo masa kuma ka'ida in ya samu labari ana shirin yaƙi to zai riga iso to wallahi wan- ba wanda da ke darasi nan kamar Amerika ba ina yabonta ba ne ina gaya muku sirrin amfani da koyi da aiki da manzo Allah ne ya koyi ko maki musunci amfani to zai fi kowa ƙarfi sannan wajen kuma tattali a gwamnati gwamnati ta nemi ta tattali na soji da makamai don kare kanta ba wanda ba wanda a dukkan annabawan Allah ba annabin da ya zo da wannan koyarwan sai namu annabi to da kowane annabi zai zaka ji ana magana ne na zamanin bani Isra'ila a cewa magana a tattara a je jihadi in jihadin ya kama don kare kai suna ma ci a rubuta musu jihadi ana ci a kar- eh, eh, hal asaitum in kutiba alaikum jihadu Allah tuqatilu haka ne amma shi wa'idu lahum mastata'tum yace sai an kure lamba shine istida iya inda karfi ya kure min kuwatin da na kira wa min ribadil khayr Allah dan me saboda mu yi aiki mu hal- mu yi aiki da makaman mu halaka makiya ce a'a turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum don ku firgita su ba wai don ku kashe su kuna da shi ko ya isa su ji su yau daular da tafi kowa makami a duniya United States of America kuma wannan daular ba ta tanji makamin don ta yi amfani da shi ba ne a'a cewa akwai shi kawai sai kowa ne turibu na biya duwan laiwa kuma akwai wa aka na min duni la ta'lamu nan amma Allahu ya nan banda makiyan bayanai akwai wasu koyayyu wanda ko ba ku san su ba cewa kuna da makaman da kai sa su su rika biyayya su a zana lafiya a ba ku mu te mu sa muka rijije ne ana gano wannan to wallahi wannan strategy din wannan goal strategy din na Mike Allen ba daular da ta dauke ta yau a zamani yanzu take amfani da shi kamar United States babu kuma yau ba wanda yake da ƙarfi inda take da maki ta san akwai shi sai ta je sai ta je ta hada sai ta je ta hada kawanci da makotan makiyinta ana gane ta yi sanin wani defense pact ko wani military alliance da dukkan makotan makiyinta misali ta kiyaye da wata kasa to sai su zama the next door neighbor na makin sai ce ta yarjejeniyar zaman lafiya da kai wanda ya taba ka shi ita ya taba wanda ya taba ta kai ya taba za ta kuma ba taimaka maka da budget ɗinka na lafiya da budget ɗinka na kula da yara makaranta da na polio da na waye waye waye da na cin dankali duk dai sai ta ɗebo sojin sai su jibge a wurin ka tun da yanzu taba ka taba ta ne kun sa hannu a soja ana ji wai ba da wani bakin take ba wai ba ruwanta wai wai kai ta ta yarjejeniyar zaman lafiya da kai amma ga ga ga ga ta nan next din maki ana gani sai ta je ɗaya makocin ta ɗaya gefen shi ma ta yi yarjejen sai ta je tun sai ta yi wa bakin haka ta kewaye shi haka ta kota yana ta hanyar ta yi yarjejen zaman lafiya da kowanne cikin makotan shi sai ta kanan da shi to shi kenan in yi so ya attishawa in yi so ya yi gada in yi so ya jirin yaƙi tun ba ba da yaƙi ba ma shi shi a hannun shi. ana ganewa Tirja, a kana da yancin kai jijin wani lafiya da kowa ba wani abu. Ta da matsala da rasha. Sai ya zo taimako ta ta zo ta kawance da taki. Ta kago maka abin nan maka na zaman lafiya na yaƙi ta zo ta jibi. Da backdoor ɗin rasha fa. Yanzu misali ga Ukraine. Ana gana suka sa Ukraine a cikin NATO NATO kuma wato North Atlantic Treaty Organization the largest and the biggest military alliance in the world today the most well equipped military alliance duk duniya ba wanda ke su yau karfi sai dai ta Allah sai ta Allah ta yi a gwarsu sai ta Allah ta yi ana ji suka shigar da makotan rasha ce ita ce ukraine rasha ko ta gato ba zai yi ba amerika ta iso kofar gida fake to idan ba aka ba ruwanta idan ta ce ta yaƙi ukraine ma ba dai da amerika ta yaƙi da ukraine za ta ci supply ukraine da makami yanzu da tana gani za ta yi karawa da amerika yanzu a ta gama ma da makoci tukun amma ra- amerika ta kara makocin ƙarfi yanzu ita ba ɗan amerika da za ta ba ko ɗaya kuma da yake shi fiƙihun yaƙi fiƙihu ne mai faɗi ba kamar na na sunnonin alwala ba ne ana ganewa kuma ba wai fiƙihu ne wanda yake da tsaurin muru'a kamar na ibada ko na wani abu ba yana da muru yana da matakansa na muru'a amma da wajen da barbarin yaƙi to tsarin muru'a ake alharbu huda yaƙi dan yaudara ne abinda ba zai yi a yaƙi ba abinda ba zai yi a yaƙi ba a yaƙi zai iya yi ba za a ɗaga ƙafa kamar misinformation mamaki ka bashi labarin da ba shi ba ne ana ka tura masa wrong signal da gangan wannan duk cikin hikimomi ya, ya faru a sunna an halatta an yi za mu zo kan da kai tare da ku wannan makaranta ce mai faɗi mu muna karanta shi ne a karance a matsayin ilimi amma ba wani wannan dole ba wanda ya sai amfani da wannan darasin sai gwamnatoci kawai al'umma ba ta zata yi zuciya ta ce tana sha'awar jihadi da ɗaukar karma Allah su je su fara amfani da ɗan katuma ba na al'umma bane na gwamnatoci ne mu ka al'umma farilla a nuna annabi ya koya mana da sunnoni da zamu ibada mu je kasuwanci mu ci abinci mu ci halal kar mu ci haram kar mu zalunci kowa amma wannan darasi na shugabannin gwamnatoci ba na al'umma da ku ba annabi bai yadda da wannan ba da da dama wannan da an yi a makka duk cin zalin da aka yi ba taɓa yin cin zalin kamar na makka ba amma ba yadda suka yi ba dan ba gwamnati wannan darussa na shugabannin gwamnati da su amurka suka ɗauka suna amfani da shi dalilin zuwa tabuka fa za mu zo shi ma ko da ki bai irga tabuka nan ba kar ku manta shi ma fa labari ya ji fa sarkin rom na shi da sojoji zai kawo hari madina ba ma shekarar ba abinci sosai amfanin gona bai yi kyau sosai ba an shiga wahala sosai abubuwa amma duk da haka alaihi salatu wasalam haka cikin garjin ranar nan ana tsananin zafin rana la tanfiru fil har munafikai ke gaya wansu fada al mukhallafun al maqadim khilafa rasulillah wa kariu an yajadu bi amali wa muslim sabila wa qalu la tanfiru fil har qulna janna ma shaddu harra law kanu yafqahun haka ya fito ya tinkari kuma sojojin ba su kai ɗaya bisa goma na sojojin arnar rom ba a makamai ko ba su kai ɗaya bisa biyar ɗinsu ba wallahi amma ya fito alayhi salatu wassalam saboda me a yi tattaki a je can shi zuwa can zai sa ku dai iyalanku suna tsare ba da su ake yaki ba su kuma tsakar gidansu ne ma nan ne ma wajen daga amfanin tashi a je din kenan kuma annabi ya koyar da wannan darasi ma ma gwamnatocin duniya ba gwamnatin da ta dau wannan kamar Amerika a yau in za ta yaki Afghanistan maimakon a samu wani badar ko Uhudu ko Khandaka taro a wurin sai dai ta mai da garin afghanistan din da wurin sansanin yaƙi ita ku duk wanda ke amerika shi ba da shi yaƙi yaƙi ba amma duk wanda ke afghanistan da shi yaƙi dan afghanistan ko ba soja ba bayan samun takunkumi kun nuna ma tukunna haka aka yi iraq haka suka yi ko'ina ba wai ina yaba musu bane a kiyaye ina faɗin darussa ne a zare darussan ka gane magana ba ina ga abin mai kyau ba ne ba ina nufin a ba ina nufin zaluncin ba amma dai shi za mu ga annabin ya ji shi yayi ai tafiya ne irin na jin kai ai za mu karanta maraisi ana kiyayewa so da ya ji labari sai shi da sojoji ya fita ya fita cikin watan sha'aban biyu ga wata Eh, hijja ta shekara hudu irin wannan wata da muke ciki alaihi salatu wassalam ta haka ana zuwa banin musali bayan an yi kabbaro sun ji dai musulmi sun iso irin taken soja da ake yi. sai suka aka ba wani karawa sosai ba da farko annabi kafin a taba su ce karkowa ta basu karkowa ta basu sai da suka taru sai ce ina kiran ku zuwa kadai ta Allah shadu shadu eh, wa- ku faɗa duka ku ce ash- na shadu Allah ila illa wa na shadu anna Muhammadu Rasulullah suka yi maimakon amsa sai suka fara harbi da kibau kaga shi ke sun halatta mene sun halatta cewa a yaƙe su haka ne to sai ah, wannan abin da suka yi ya halatta mene a yaƙe su to sai ya ce alaihi salatu wassalam kewaye wurin yaƙi aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi eh aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi jam'u maza sabiyin su ne fursunonin yaƙi ribatattun yaƙi da mata da yara da sauransu so da aka zo ita as- akwai saida juwairiya bintul haris ibni abi dirari al-mustalaqiya babanta ne sarkin gari sai ta zama ta fada cikin rabon sabit ibn qais ibn shammas khadibu rasulullah wa khadibu islam sai ta nemi ya yanka mata biya ta biya da ya yanka mata sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu bayanin sai da Aisha sai da Aisha ta ce kai wannan matan sai eh, ba na so da ce annabi eh, ta- daga ƙarshe ta zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dai kishi irin na mata to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta ce ya rasulullahi ni sunana ju'ariya bintul harith ibn abi dirar al-musalakiya yau gashi da irin jarabawa ibtila'i na rayuwa ya sa na faɗa hannu zo ina yar sarki na zama ku yanga hannun wani na ce ya yanka mun kuɗin fansa in fanshi kaina ya yanka mun na zo ka bani biya ya ce ba na miki fiye da wannan ba ta ce mini ne ce in biya miki kuɗin fansa ya ce na yadda ya rasu to haka aka to ba ka gane hikima auren ba sai da aka yi auren ana tarewa da suka ce ha surkuna yin manzo Allah wa zai bautar da su ko zai saki nanun shi ko ya ce yantar da nanun shi wajen sama da gida ɗari aka yantar albarkacinta sai da aisha ta ce ban taɓa ganin mata mai albarka irin ta a dalilin ta sama da gida ɗari suka zama su samu- samu yanci bayan da sun zama bari to ka ji hikiman aure shi annabi duka kowanne ka ɗauka akwai wannan hikimomi a ciki sallallahu alaihi wasallam ga kuma cewa irin waɗannan da ita da surkunaye har ka lissafa haka ba za su tsari ba a lahira ko gidan surkunaye annabi daban ba kawai ta tattara mutane komin nisan dangi kawai banu wani ne sai ta jibga su ana kasu a ce na a aljannan su ma daban ne na surkunayen manzo Allah wannan kawai bai san a ɗebo surkunayen annabi daga Misra a ce me yasa a ce a kibda ma surkunayen manzo Allah saboda sai da mariya a ɗebo waɗansu daga nan a ɗebo har yahudawa wanda suke da sallah a ciki a ce ai ga ga sai da safiya ba yahudiya ce ki ka taɓa ganin ruwan ina nufin kabilar yahudawa musulmai wanda suke musulmai to waɗannan to abubuwa da yawa sun faru a wannan yaƙi it is a very eventful war abubuwa da dama yana daga ciki a tafiyan ne aka saukar da sautin munafiku saboda akwai yaron sai na umaru ana ce masa jahaja'u al-gifari in fact ya ɗauke shi ƙodagu ne ɗan ƙodagu ne a jiyar wanda ya ɗauka ɗan ƙodagu irin hadimi a biya in an koma gida so da suka je wajen ɗiban ruwa sai ya gamu da wani balansari shi ma yaron wani balansari shi ma bawan ne na wani lansarawa sai suka yi faɗa wajen ɗiban ruwa to da shi jahajawun ya fi wancan ƙarfi ana ji da ya matsa mar sai ya ce da ya ga zai alƙaci ya dal ansar wai yau lansaru ku bani gudu ku kawo mun dauki ga muhajirai su halaka shi ma sai ce ya lal muhajiri muhajirai ku zo lansaru su to wannan magana ba da shugaban munafikai yana cikin tafiyar da shi aka fita shi Abdullahi bin Ubay ibn Salul yana ji sai ce a a wa qad fa'aluha har sun fara mana haka wallahi la ajidu masalan eh yadiku masalan lana wa lakum illa kama qala al-qa'il san min kalbaka ya kulka wa kama qala ban ga misalin da ya dace da yanayin mu da ku ba kamar yadda me masu magana suke cewa ka ciyar da karen ka cinye ka kun zo garin nan ba ku da komai ba ku da arziki muka ba ku madina ke ne yake nufi muka ba ku gidajenmu muka aura muku matan muka ba ku rizama yanzu kun yi karfi za ku zo ku cinye mu la in rajana ila almadinati la yukrijanna al'azz min al'azalla ya faɗi haka to a inda ya faɗa din akwai zaidun arkam ana ji ya ji magana sai ya tashi ya je sa manzo sai ya rasulullahi wallahi ga abin da ibnu bayin ya faɗa ba wanda ya taba amfana na rayuwa kamar sa amma wallahi na zaɓi in zo in gaya maka to annabi abin ya bata masa sallallahu alaihi wasallam sai wani cikin sahabbai sa'ad ya zo gaishe shi ya rasulullahi sai ya ce baka ji abin da dan uwan ku yake faɗi wa cewa wai la ira da yaran bazai da yake yana azumi na razalla ba sai ya ce ya sallah wallahi ka rabu da shi ciwon kiyayya dole ne yana zuciyarsa akan ka saboda an gama shi ya za a ɗashi sarkin madina har an gyara hularsa ta sarauta saura naɗi kawai sai ga ka zo gani tun daga ran na kamanta to annabi ya zo ake ta sarki to shi kenan ka ji abin da yake to shi ne wannan ne damuwansa ta ka raba shi da sarauta to da shi ibnu ubayy ya ji maganar ta zo ana ji da shi ibnu ubayy ya ji maganar ta isa wajen sallallahu sai ya tashi ya ce yana ta bada hakuri wallahi ƙarya yake musu shi ba haka yake ba ba dai bai faɗi wannan magana ba kaza da kaza to mutane su suke wani suka ce yaro wallahi wataƙila wannan ɗin yaro ne zai dora bai ji da kyau ba shi yasa ya faɗa tun da ya rantsa bai faɗa bai ta rantsuwa can sai ga a hanya su tun munafi kuna ta sauka da annabi ya biya ya zo ya kama kunnen zaidu dan arkauci Allah ya gaskata kunnen nan naka dan hatta harafin ya kula in raja ana ilal madinati da yake dana al'azumi na razal to anan sai sai na mu da ciya sallai ina ganin shawara annan mutum ne ka ka ba da muni kawai kashi tun ya tabbata kai annabi ta ba umar la ya tahaddasa nasu anna muhammadan yaktulu asabahu aw kama qala jama'a ba su suna irin su ce ai Muhammad ya gama da makiyansa ya koma kashe masu yansa to dama da abin ya faru lokacin da abin ya faru da annabi ana ji sai ya ce a tashi a bar wurin shedanu sun sauka wurin tun daga ji wannan magana aka aka wuni ana tafi haddare ba a tsaya ba yana annabi tsaya ba ya sai tsaya aka kwana jama'a suka nuna a tafiyan aka gaji har aka gode Allah dan ba sai an hannu tsake munafinci ba aka gaji ta yi da gari yawa aka tafi aka yi tsami ai da gari suna kifewa ko sai bacci ta ga ko ba lokacin gulma ko ko ya tsami ai ya kada cin ana bacci na ma wani dan tabo ne mar gulma amma kowa ya nuna haka aka gaji to a nan din ne lokaci ko za mu tsaya nan insha Allah Allah mu sallallahu alaihi wa sallam